gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne insha Allah akan sabuwar matsala ko ولكن قال المؤلف رحمه الله واعلم انه ما من الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وضيق الخوف والحزن والشفقة والحياء من الله تبارك وتعالى malaki cewa a wata matsala mai girma mai mahimmanci dangane da bautar Allah yadda muka sani littafin sharhu sunna ko yana karantar da mu aqida ingantacciya irin wacce manzon Allah ya raye akanta da sahabbansa har ya koma ga Allah yau sai ka wata matsala yake cewa babu wani abu ba ta za ka yi bauta da za ka samu lada a gun Allah sai ta haɗa sharɗoɗi kamar haka. Na fata an gane, ka yi bauta ka samu lada a gun Allah, to bayan da mutum ne ya samu wannan matsayi har sai ya kasance bautar da yake yi yana yin ta ne da abubuwa kamar haka. Na farko yana tsoron ukubar Allah. Na fata an gane, sannan kuma yana fatan rahmar Ubangiji. yana tsoron ukubar Allah yana kuma kwaɗayin lada da samun rabota da aljanna abun Allah. Sai abu na uku shine kuma yana yin haka ya bisa ƙaunar Allah da yake, san Allah da yake. Na ba ta an gane, domin akwai wasu ƙungiyoyi da dama da malam zai kawo a cikin nan, wasu suna bautawa Allah ne ba a kan a kan layi ɗaya, ɗan ɗan tsoro kawai suke ne. su kawai tsoron Allah, tsoron azaba, tsoron azaba babu kwaɗayi da fatan rahama na Ubangiji. Wasu ƙungiyoyi kuma na daban su kuma kawai tsantsar kwaɗayin lada suke ba sa jin tsoron cewa akwai azaba ko za a musu azaba. Su da tafiye su a kan gara fata da gonan da suke faɗa kullum su tafi a kansa. Kawai layin rahama suka ɗauka kaɗai ba sa ji a ran cewa in ka saɓa ma Allah zai iya maka azaba. shi kuma tsarin Ubangiji, duk abin da ya hana ka, idan ka yi, zai yi maka uba a kai, domin shi ne Ubangijin ka shi ya halitta ka kuma ya hana ka kuma ka aikata, kuma inda da tare duk bayan ya musu uba, ba zalunci ya musu ya musu adalci, saboda shi ya halitta su, ko? A za ka ɗan adam da yake mallakar abubuwa, yanzu nan abin da ka mallaka naka ne, duk abin da ka so ka yi da shi idan ka yi, wadda tuhume ka, babu saboda naka ne tare da cewa shi ya kai da kuɗi ko kuɗin ba ka tafi wa ya buga kuɗi gwamnati ce haka ba kai kamar da kima abin ba wani abu ne ya faru ya zama dai naka amma shi ubangiji duk abin da ya shafi dan adam da halittu abin ƙasa shi yake kire su ya raya su yake ciyar da su yake kula da sha'anin su yake musu ni'imomi marasa adadi zaka idan ya gida ma haka kawai yake duk a musu azaba ya musu adalci domin shi baya yin zane. To sai suke ɗaukan falan ɗaya cewa su kullum suna kaɗai kawai neman rahama bonanza bonanza bonanza bonanza ba sa ji a ran cewa ma akwai wata abu ya ba ta ubangiji. To haka su ma na layi layi ne na banza me kai mutum ga halaka. Sai layi na uku wanda su kuma suna bauta wa Allah ne ba a tsoron azabarsa ba ba a faɗayin rahamarsa ba a'a su kawai suna wai tsabar ƙauna ce suke wa Allah suna san Allah ne. Ko? Daga suna cewa mu muna bauta wa Allah ne in ji su, ko kuma suke su suna bauta wa Allah ne ba dan Allah ya ba su aljanna ba. Haka suke cewa. Kuma wanda ya rufe Allah fiye har faɗa ka jira a cikin filin wa'azi ko a cikin taron mutane. Yace muna bauta wa Allah ne mu ba dan aljanna ba. Su mai matsayinsu a gun Allah da suke ba kansu kenan. su sun fi ƙarfin ma aljanna inda dan aljanna ce za su bauta wa Allah to za mu zo mu ji kashin da malam ya kawo game da su da kuma irin matsalolin su shine malaka cikin shari qawluhu wa alam annahu ma bi Allah bi shay'in itral kawfi min Allah subhanahu wa ta'ala العبودية تتركب على ثلاثة أقسام ita bautar Allah ta tattara ne akan abubuwa guda uku. Alkhawfu ar-raja'u al-muhabb abubuwa guda uku ne in suka taru suka tabbata abun bawa to yayye bautar yace bautar Allah ba ta tabbata a samu lada a samu sai abun Allah sai ta hada dukkan wadannan abubuwan guda tana fadayin rahamar ubangiji kuma bangare guda kana jin tsoron ukubu kuma wanda take siffar bayin Allah nagari da Allah ya yi su daga cikin annabawansa magaba ko ya ba da misali na annabawa cewa suna bauta wa Allah a bisa mai tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin lazim. Idan yana so kai kana bautar Allah ne ba da wannan manufar ba, ba a wannan layin ba, to duk bautar da mutum ke yi Allah ba zai ma karɓa ba ballantana ya bashi lada. Allah zai zai ya tsare. Yace akwai min Allah wa raza min Allah ko subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu sayfun fakat kada ya zanto kana yin bauta ne kadai Allah ya tsoron azab kullum ka cikin tsoron azab mana sai ka cike ta rahamar ubangiji kan manta da ita a baya kana jin cewa kawai duk wani abu da Allah ya hana in je mutum ya aikata kawai za a masa azab sai ba ta an gane don ka ɗauki wannan layin su muhimman halaka dole ka tafa kan cewa lalle Allah ya hana abubuwa da ya zayyana kuma duk wanda ya wannan abun Allah zai masa hukuma amma bangare guda kuma Allah ya kira kai cewa gafuru rahim yace nabda ibadi ani anal gafuru rahim wa anna ibadi kuma huwa azabul alim haka sai faɗa abubuwa guda biyu a lokaci da shi Allah mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai a bangare guda kuma azabar Allah in zai azaba azabar ta mai radadi ba ta wasa bace kiza ka tafi kenan akan layuka guda biyu idan abin taso wani lokaci a matsayin kalabawa kai wani abin da Allah ya hana kuma sai ka tuna domin siffar bawa na gari ba wanda baya sabo bane fa babu wanda baya yin sabo sai wanda ya samu al-isma shine ma'asumi a gidan ko da kuma wani siffar ta annabawa da kuma din su bayin Allah kamar mala'iku da Allah ya musu tsarin da su ba wani sabo bane da annabawa mutane ne a halitta amma Allah musu wani abubuwa ne an kare su ga bari yin sabo ba za ma su yi sha'awar ba faranta na masu aiki amma duk wanda ba annabi ba duk matsayinsa duk darajarsa za ka samu cewa lalle zai iya yin sako wani lokaci to sai dai ba sakon ba ne matsala da ya tuna cewa ya yi sako me ake so shi ne sai ya tuba sai ta mai da ke ubangiji yana istighfari yana nafilfili yana yawan sadaka da fatan Allah ya fi masa wannan abin ne shi ne zalaki cewa wattabi'il sayyi'atil hasana tamkuha idan kai mummunan aiki kaga cewa abin da ke ba da kyau bane to daga cikin alamun ka tuba ga Allah shine bayan ka yi istighfari ka bar saban a cikin kana cikin jin daɗin sa kuma sai ka aikata tawawan ayyuka yawan nafilkuli yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yawan sadakoki daga ga Allah ya shafe wancan laifin kuma haga a cikin sura ma bugi cewa yi yake bayani akan manya-manyan zunubai yace wallazina la yadkuna ma'allahi ilahan akhar su ne waɗanda daga cikin siffar bayan Allah mai rahama su waɗanda ba sa kila tare da Allah ba sa bautar wuri tare da Allah wani ubin bautar. Kuma sai zunubi na biyu wala na salati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe duk wani da Allah ya hana kashe shi sai ko wani tantance a kashe shi a shari'ar Allah sai ce wala yazuru kuma ba sa yin wa mai yafa alzalika duk wanda ya aikata waɗannan zunuban da aka ambace su a wannan aya yalka asama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyama wa yakhladu fihi muhana za a dukanya masa azaba ran tashin kiyama da ubangiji kuma dai dawwama a cikin wannan azabar yana wulakantacci Allah kare sai Allah ka so kaciya yace illa man taba sai ko wanda yayi shirka yayi kisan kai ya yi zina amma sai tuba wa amana ya haddada imaninsa wa amila amalan saliha kuma ya aikata aiki mai kyau to shi wannan ya Allah zai masa ya yi zulman ya yi shirka ya yi kisan kai ya yi zina amma ya sai da dama ya tuba ya gyara imaninsa to Allah zai masa salati ulaika yubaddilullahu sayi'atihim irin waɗannan masu barnan wanda zai zuni da kuma ya tuba ya yi imani mai ƙarfi kuma ya gyara ayyukansa ya fi ya fi kyawun ayyuka to Allah zai masanya zunuban da da ya ɗauka da ya yi zunubi miliyan ɗaya yanzu ya saki sharɗan da Allah ya faɗa na tuba da kyakkyawan aiki da ƙarfin imani ko to sai Allah ya maida zunubin kan miliyan ɗaya ba za a goge shi gaba ɗaya ba sai kawai sai gaba ɗaya an maida shi lada alƙular ubangiji ke to haka wani shi ne yalwar rahamar ubangiji to kana bautawa Allah ne akan layin nan guda biyu ka yarda Allah ne ukuba ne ne azaba ne zai iya kama ka da duk abin da ya so saboda ka dan adam ne ba wanda zai iya zama ya ce ba zai saka daga safa har dare ko kai ba ba layin ka bane Allah bai dauka haka ba dole sai ayi amma me za a yi shine ai tuba ba ga cikin rahamanar ubangiji kuma bayan tuban ma da za ka yi zulubin da kai miliyan ɗin sai a ce Allah ya amaida maka shi lada miliyan kaga in ka tafi akan layin alkhawfu war raja don ka tafi layin alkhawfu fakat tsoro kadai su ne alkhawari su abin su duk abin da Allah ya hana idan mutum yayi sai su ce to ai ya aikata haramun kuma duk wanda ya haramun ya saba wa Allah ya kare ta aya kawai su kashe shi kawari ko ƙarya mutum misali kan kai aka yi ƙarya ƙarya ba zulubi ba ce kamar irin zulubi ta yi kai mutum ya ƙarya kawai su a kashe shi saboda ya ƙarya Allah ya hana ƙarya ya yi sata ya su a kashe shi eh ba sa mala'iku ba sa mala'iku ai su kawai ɗan alƙawfi ne zalla wai dan me yasa kai zai mutun da Allah ya hana kun me yasa kai to ai ƙarya ta Allah a wannan ba musulunci ba ta ce da kadan Allah ke cewa mafi yace dukkan ku masu zunubi amma mafi alkhairin masu zunubi shine at-tawwab masu tuba har ma a wata aya da Allah yake magana kan bayinsa din sai kawo cewa da waɗanda suke su ba sa ba su mayar zunubin ba da wanda ya zunubi ya tuba to Allah ya san wanda ya zunubin ya tuba in dai tuban na gaskiya yi yace me inna Allah yuhibbu tawwabina tukunna wa yuhibbu mutatahhirina Allah yana son masu tuba haka da ba azumi ba tana tuba zasu ba abin da Allah baya so shine kai abu da gangan da ganganci kuma ka doge akan a kuskure ne ya faru mun tuwa kai zame shi ɗan ce sai kuma ka tuna shi kenan sai ka tuba a take ma sai ka gyara to da dama za ka kana yin wani abu kawai sai ka ankar a shaɗan ya rute ka ko sai ka yi istighfari sai ka bar sabon sai ka kuma ka dage da ayyuka kyawawa na fulfuli sadakoki istighfari haka haka kuma shike ne daga Allah ubangiji sai ya kai maka ya canja mama daga zulmin dawo lada wannan shine tabi'a ta ahli sunna wal jamaa ba alkhairi fakar ba yace masu kotawa Allah akan alkhairi fakar akan tsoron Allah kadai to waɗannan suna yin abu ne da babu kifi hatta yakna min rahmatillah za su waye gari sun shiga cikin bayan Allah ma yanke tsammani daga rahmar ubangiji sai su ga cewa ai sun yi zunubi yanzu ba Allah ba zai kai musu ba sai su sun ci kenan an kenan ba su ba wa Allah matsayin cewa shi ne gafartawa ba ko yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kace ya ku bayin Allah ya ku bayina masu da suke kare haddi makawo kansu abinda Allah ya hana kuka aikata to kar ku cire tsammani cewa Allah ba zai gafarta muku duk zunubin da kai a duniya in je kai tuba na gaskiya tabbatar na suha to Allah ga shi faɗi wancan ayoyin na fata an gane Allah zai masanya ma zunubin ma ya dawo duka lada dan a wancan aya da wasu ta tsakar Qur'an din nan kaga Allah magana akan manyan zunubai manya manya shirka kisan kai zina kamar duk wanda yayi su din in ya tuba yayi aiki mai kyau to Allah zai masanya mar zunuban su dawo lada saboda shi Allah mai rahama ko mai dinkan bayansa ne mai tausayin su ne mai kaunin su ne na ba ta an gane amma ka dauka cewa duk abin da mutum yayi na zunubi Allah ba zai kafa masa ba wani kuskure ne shi yasa mun Allah ba da labari a cikin irin labaran da yake badawa na banu Isra'ila ana da suke rayuwa kafin zuwa manzon Allah yake cewa wani daga cikin masu yin sabo shi babban aikin sama a duniya ne kashe mutane ya kashe mutum casa'in da tara a rayuwarsa a gama karfin ta addabin amma ta ran kawai sai imani ya zo mar ya ga cewa ya kamata ya tuba sai tambaya a garin nan wane ne malami to dai je ran sa sai tambayi irin yan shirman salama na jiya ko to bai san waye malami ba to sun ga mutum kullum yi sallah sai zikiri sai tarbi a hannu kullum sun dauka shi ne malami shi kuma wannan adidi ne mai bauta ne ba malami ba faqihi bane suka ta kaje gurin wane yaje sai masa ai ga laifin da aka rama kallawo na kashe mutum 99 Allah ku zai gafarta masa ya ga fi ma layin da shi ya ɗauka shi wancan da ibn Mutar shi ma layin al-kawfun ya ɗauka cewa duk zunubin da aka yi kawai ai matsala ce ko ba haka bane sai ce kai casa'in da tara ya ce ya za Allah gafarta maka ai Allah bai maka gafara ba to ka san ko mutumin da dama shi ya kashe mutane ai ba inda Allah ba gafara to me amfanin tuba sai to kai wala suke ɗarin ma kawai sai tilawayen malam in ke ba hikarin ba ba ya ja kansa ba shi ba kuma dai tafi kayansa sai ke sa abin da ya ƙara kama dukiyarsa shi dai bai nutsu ba yanzu ba zai tuba ba Allah ba zai kai masa ba sai ƙara tambaya wane ne malami mai ilimi aka ce a ai sai ka tafi ina in a gaishe wani ina za ta bura ya gaishe eh a kai san kai a ce aka je ka ai wurin malayin saka da malayin ba sunan baki hangin ba a ja maka bayanin fiƙi billah billah ya zai tambaye shi ya ce ga laifin da ni na kashe ya kashe mutum ɗari da zai yace Allah ku zai gafarta mai ce to ya za wa zai hana Allah gafarta maka in ji malam ai abin da Allah ya shi ne kawai kyakkyawar niyyar tubanka tun da ka ne tuba Allah zai ma gafara amma yanzu garin da kake zaune unguwar da kake rayuwa ka saba da wannan ƴan ta'addan ƴan uwanka abokananka inda ka tuba da kai kokari ka bar su ka koma anguwa ka zafo eh mana mai da dawo ila ko fa halin da dawo ko da zai koma kaje zaka samu tare kirki ku ci gaba da bautawa Allah a kan gurin sai kama hanya ya bar garin sai tafi kaga imani take ya kama hanya tiryan tiryan ya bar garin su ya bar garin su bai je wancan garin ba sai Allah ya turo malaka mutuwa karfuran kwanan sa ya kare sai Allah turo malaka sai ga malaka guda biyu Allah turo su sun su a zuwa karfuran da masu karɓar rahama da masu karɓar ran azaba sai wanda ya ce a wannan namu ne wanda ka ce a namu ne ku kuma da ku ce na ku ne ya fi kashe mutum casa'in da ɗari ba a rayuwarsa bai taɓa yin fa'ashin alheri kuma ku ce na ku ne suka ce farko namu ne ai yayi tuba tuba mai kyau yanzu fitar ma daga daga garin su ke bar garin su kowa da tafi ne wuri kaza dan bautawa Allah tsantsa wannan niyyar da ke ransa da ita Allah masa rama a a wannan abin naku ai ba zai sai Allah ta to ya turo wani mala'ika daban ya musu hukunci su biyu da sai zabun za ku yi ku auna inda ya mutu ne a bakin boda ya bar garin nan bai tafi san garin ba a auna garin da ya fi jikin su fi yawa a wancan garin to a can za masa hukunci in garin shirman nahi na da ne sai ta shi alayin yan jahannama Allah ya kiyaye in kuma garin yan alheri ne sai ya tafi aljanna sai Allah ya tsayarwa ya ba wa kasar garin da ya baro din na mutanen manzan ita ta yi nisa ta tura san ta yi gaba kasar kirkin kuma ta iya gaba sosai sama da rabin jikinsa gaba ɗaya ga cikin kasar kirki kasar kafafuwa da dan sun kuma kasar manzo sai Allah masa rahama a takaice dai niyyar da yake da tuban da yayi duk zulubin da mutum tsiri da ya kashe Allah gafarta to haka in dai da rayuwarka kar ka tada tsammai daga rahamar ubangiji kai dai abin da ake so kai tuba na gaske in kuma wani ka tuta a cikin bayin Allah to sake raddul mazali ko ka maida mar haƙƙinsa abin da ka tuce shi ka su dukiyarsa ne ka je ka maida masa ka fi mutuncin sa ne ka ji ka maida masa amma inda tsakanin kai da Allah ne bi yawan zulubin da ka ce ka tuba Allah ga zuciya kan da kyau da shi kenan magana ta bai eh tun mutunci gun da ka je ka zage shi sai ka je ka warware ko gun da ya zauna da ya gulmarsa ya ce mutumin manza ne sai kai na taɓa ku labarin wani wata shekara kaza kaza ce a ce wannan magana ƙarya ce wallahi mutumin kirki ne ba amma ta mutum da yake irinsa ba to ya tsara wani a yake na masa a ga mutu wurin ku yau haka suka ce masa in kuma kuɗin suka ci sai ka je ka biya kuɗin sa in kuma zaka iya zuwa ka ce ya fi maka ne kaga ba matsala sai ka nema duk da akwai malamai suka kawo da ake mai da haƙoƙin bayan Allah akan wani in baka san shi ba ba za ka gamu da shi ba ba da za a yi to kyakkyawar niyyar da ka tubar da ita Allah zai balansi kitsin alahira almuhim dai ka mutu akan tuba mai kyau ya tabbata hadisi ingantacce na Abu Hurairah zan yake cewa Allah na karɓar tuban bawa matakar bai zo gargara gargara shi ne ya ga cewa kai go zo go mutuwa za a yi za ka zuwa tuba Allah ba zai karɓa ba shi ne abu da samun fir'auna ko kaga da ga ya shiga ruwa teku ya haɗe da shi ya tabbatar za a mutu sai sai la ilaha illallazi yawa qala amantu billazi wannan ne namun ta ayar wa ana minal muslimin Allah ta al'ana yanzu zaka tuba ai ba zai yi ba kaga Allah bai karɓi tuba saboda ruwa gargara wannan shine sunna a wurin tuba amma Allah na buɗe hannayensa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe duk wanda ya zubi cikin dare ya tuba Allah zai kafa masa kafin lasariya ce yanzu an yi magariba ko to Allah na karɓar tuba kuma duk zunubin da mutum daga safa zuwa dare har gari ya waye yana karɓar tuba in an je sulsul dare na ƙarshe na uku Allah na saukowa sararin samaniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa da kansa ko zai ce ina wanda yake neman gafara da gafarta masa sulsun dare na ƙarshe shi ne a raba dare kashi uku dare yanzu yanzu yake fara kace shida ko yaushe gari yake gama wayewa daga sai biyar to daga shida zuwa biyar awa nawa ne goma sha ɗaya ko sai ka raba ta gida uku sai ka fara lissafi kamar a yanzu ka ce daga irin ƙarfe uku na dare zuwa yau to in ka lokacin ka tashi kana sallah kana roƙon Allah gafara da dukkan bukatunka da kake so abun Allah to a lokaci ne mai daraja ne tsada da har ya tabbata hadisi cewa malakai ta wasu na yawo a ban ƙasa suna yawo ku bayan Allah ku tashi mana ga ubangijin ku da kai suke kira ku tashi ku roƙe shi mana in ma ba za ka roƙi abubuwan lahira ba roƙi duniyar ma mana baka ma lokacin bacci ya fi daɗi in lokacin zafi ne gari ya fara iska an fara sanyi ibobin sanyi da zafi ya yi tsayi sosai gari ya yi sanyi karau to ba kowa bane zai tashi na fula sai wanda Allah ya zaba lokaci amma idan ya zama ka kiyaye dokokin Allah ba ka yawan yin sabo to Allah zai baka dama ka tashi a wannan lokaci da lokaci ne mai tsada ba kowa Allah ke ba tashi a lokaci na fata an gane so sai a dage Allah fata ma cikin bayinsa masu neman rahama a gurinsa sai malaki cewa to biduni kafi ko ina miki in mura matsala wala yakunu raja'un faqat kuma kada idan kun kana bauta wa Allah ne kadai a bangaren kawai gonan za neman lada kadai ba sa tuna ba azabar ubangiji su ma ku ne su ne murji'a murji'awa ke su kawai lada ai za a baka wani wuri in ka faɗa so ɗaya duk zulubin da kai gaba da Allah ya ce maka saboda ka ta samu sai faɗa kawai sai gaba da fantama ba kullum shi yana ga yayi balansin wannan yinin gaba na ba ta an gane da na fito da faɗa misali ya tafi da hadisi hadisi ga tashi ku magana ta duk wanda ya sai da istighfar da safe Allahumma anta rabbitin zuwa karshe idan ya mutu kafin la'asar zai shiga aljanna wala shakka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka faɗa bayan la'asar mutum ya zauna har gari ya waye ya mutu a wannan tsakanin zai shiga aljanna to wani irin wannan kalmomin zai rike su saboda safa ya faɗa so ɗaya duk wani bala'i da kasa ne na sakon da ya yi. To haka wannan ya ɗauki layin arraja na fata an gane bai san ko ba ta ake nufi ko kuma ya ɗauka cewa ga hadisin manzon Allah ya yi sallar asuba wata rana ya kwana ɗakin matarsa juwairiya bintul haris ko ya kwana ɗakin ta da asuba ta masallaci ya samu ta yabar tana da wata mata nafila kafin a yi sallah kuma tana yin azkar ɗinta ya je masallaci aka sallar asubahi aka gama ya zauna da sahabbai wanda ya farki zai faɗa fassara masa wanda aka masa haihuwa ya kawo dan a masa addu'a haka yake sallallahu alaihi wasallam zai zauna a nan har gari sai ya waye an sallami kowa da kuma shigo cikin gida da ya shigo sai ya same ta a gun da ya batta da asuba yace kina nan a gurin girce ina nan ya manzo Allah me kike da ta yin azkar ta tara kwallon dibino a gabanta tana ɗauka an ta faɗa zakar ita ɗauka ta ajiye a gefe ko kwallon dibino ko tsakuwa ƙanana haka ma'ana tana irga tazwid da take sai ce ni ko na faɗi wasu kalmomi bayan rabuwar mu da ke guda uku kin linka sobalinki duk abin da kika faɗa yace koya mun siya manzo Allah ko yace na ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi zinati arsihi wa midada kalimati na faɗi waɗannan kaɗai duk abin da kika faɗa daga rabuwar mu har zuwa yau wannan abin da na faɗa ya linka fulada to wani ya ji wannan kawai ya sura asuba su kaɗai zai faɗa kun gane kawai su kaɗai zai faɗa zai faɗe su su kaɗai kuma sai ya sadar su jifari kawai tafiya sa shi yana layin arraja'u kuma duk wani abu da ka tana ganin aishi a wannan wuni shi gaba ɗaya yau ba shi da kogo a yi sosai kuwa to wannan wanda yake dan fahimtar ma kamar wani abu da kamata suna ɗin kenan to wani abin da zai faɗan ma ba manzon Allah ba da ya koyar da shi wani zikiri za a bashi ko wani wurdi wanda ba annabi bane ya ce a yi shi kuma sai a faɗa bar cewa idan ka yi shi shi shar'in sa ba wai shi ne sai kana yawan yin zunubi saboda idan baka yi zunubi ba wai cin ya lada yake ka duba wani cin amana wallahi suna bada suna bada suna bada Allah ka tsare imani ba gwanda ya tafi Allah arraja bai ba ka da ko haɗi ga mutumin da shi da ya sura asuba sai ya yi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kuma ya zo yayi waɗannan tarbihan da muka faɗa yanzu kuma ya zo yayi istighfari akalla ɗari ko yayi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗari yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ɗari hasbunallahu duk yin irin waɗannan da yawa da da kuke da shi kuma yayi naka bugabin da kai kai ma ba ka zama ɗaya da shi ko a duniya ko a lahira sannan kuma yake kiyaye matsalolin rayuwa da kuma abin da ke halal ne da kuma haramun ina ta kaɗan ɗan cikin tafiya har ya zo ya wuce shi kuma wanda yawancin kawai Allah ya arraza ne kawai shi ke da ko wanda ma su ba sa ma yin sallah kawai dan gari waye zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya gama in ka taba ya ce maka ai ba ka da fiƙi wai ai manzala ce man qala la ilaha illa Allah dakal aljanna wannan ya faɗa me da tsara wani sallah ko to haka wannan shi ma la arraza ibi da duk wannan halaka ne Allah tsare imani yace hatta ya amanu min makarillah mai irin wancan kuma ra'ayi shi kuma zai zanzu haka kamar ya ba wa kansa lamani na makarin ubangiji kenan na ganin cewa ai tsantsan rahamar Allah ta wadata saboda ka babu wani abu duk abun ma da zai faru ba da mu kaga duka layi ne gaba daya wanda baya bullewa Allah tsare mu yace wala yakunu muhabbatan faqat haka nan kuma ba a bauta wa Allah kawai da kauna kadai babu aiki shi ma baya yi lokacin da kana san Allah kana san anzan Allah ka gama irin su ne masu cewa duk wanda yake san Allah kawai dan aljanna ba zai shiga wuta ba kuma akwai da ba in dai kina son Allah to kai shikin suna ba cewa mu ne ahbabu rasulullah mu ne ahbabullah ko haka suke faɗa kuma ya ga sun kula da su dukkan bautar su da galibin ibadar su shine abu ne da kawai kalamai na kauna ya suke daukan cewa kamar da mutum ne yana kan wata budurwarsa to haka ake wa Allah ma so eh haka ne mana zai zo zauna ya awa biyu ba abin da yake tsare da waƙoƙi na jirgi wai na yi wa Allah jirgi ko manzon Allah. Ko ba ruhi da sallah, ba ruhi da azumi, ba ruhi da azkar, duk wani abu sune ba ruhi da shi. Hatta wannan abu da ake lakara bi ba zai gurin ba. Ai na ganin waya ta kanta kai ga bare kaunar Allah. Saboda ko gidi zai zauna ne a wani guri kawai kauna shauki yake. Na bata Allah na bisa shauki suke cewa. Sune ahbabu Rasulullah. Haka wannan ƙarya ne. haka wannan yaudarar kai ne ka gan shi duk wani abu na batsala zai iya yi amma me ai shi mai son Allah ne in yana bege zai rufe irin tsabar kauna yana bayanai eh to ka gani haka duka wannan zaunar kai ne yanzu akwai abu da ka zane sai ka kasa gana da ake faɗa ma kuma wai wai wai bauta ce a ce san Allah ibada shi ne ka zo kafa ganga kana yi shida kuma ka ce kana san Allah to in wannan shine addini to dan me za a ji yakin badar me yasa ba Allah bai kafa markazin sa a Madina ba kawai ya launa da su sahabban sa sai da Aliyu sai da duk babban manzon ba Hamza bin Abdul Muttalib ba babban manzon Allah ne ba ya ba manzon Allah kariya tun daga Makka har aka tafi Madina aka yakin badar da shi aka tafi Uhud yayi abubuwa amma aka kashe shi a yakin Uhud manzon Allah ya ji haushi ya bikin ciki ya dauki alwashi akan Hamza sai ya kashe arna mutum 70 saboda matsayin Hamza a zuciyarsa tukunna Allah ya nuna masa ba haka ake yi ai zaben sa aka aka bai shahada kar kai bakin ciki aka rarrashi manzon Allah inda wannan kida da wakan shine addini duk da ta ayya kashe hukumar manzon Allah wanda ya kashe Hamza fa wa Hashim da ya musulunta ya zo Madina zai ce masa kada ka kashe Hamza yace eh in su ba na labarin da kashe shi ya faɗa masa yadda yayi yadda yayi yadda yayi har ya gama labarin manzon Allah fuska ta zama ran shi ya ɓaci ya ce masa ina so kamar alfarma ɗaya ya ce ya mazala me kake so ya ce ina so kar muna gamuwa da kai in na gamu da kai rinsu kashe hamza musuluncinsa fa yayi fa an karɓi musuluncinsa fa amma da mazala ke ƙaunar hamza a zuciyarsa ya ce kamar alfarma ba da so ina haɗu da kuɗi da kai kar na ganka zan ciro kashe hamza da ake saboda ƙaunarsa da mazala yake to in kiɗa ne da waƙa shi ne addini don me za a ja kashe masa babban masoyinsa babbansa kaga ba shi bane addini ke mutum ya zo kafa kiɗa ya hana mutane bacci unguwarsu ya ta kiɗa tun daga farkon da har asuba kuma yayi Allah ke bauta bai rana yake samu Allah tsare imani wani so su kuma ɗallayin al-muhabba suna bauta Allah ne bisa wai kauna sai suke Allah alaka irin alaka ta saurayi da budurwa saurayi shi ma ya shafa ya saboda yanzu ai yanzu ne da wani wani marere su kana magana ka ka dace ne mu koyi dari ko ne gaskiya ko aha akai ne in da kirki ne muka kaza mutun mutum ba za ka samu walayin aure ba ai kana da dari kana da gida kana da kaza idan aka je nan aure hana ka waye sai hana ka daga yara kan wa zai ba to ba yi bane wani ma tuno maka da Allah ga yasan kana bukata saboda sai tsayin da mutune ya ka zo ka mata waka raba ba wace ai ba ba ba budura waka ma ce ba ba ibara wace ai da ma suka daukan cewa wai muhabba kaudar Allah za ka fi da bai da yawa ba komai sai waki kawai waki ne addini mutum ya zauna ta rera waka yana marere cewa yana har kuka wani zaka yana wani har zai faɗi su ma wai shauki Allah ka tsare imani da shaki yaudarar matasa suke shiga ba ta da sun sani Allah bane ya shirye da mu sai malaki cewa bal la budda min salafatin ba makawa dole ne in zaka bauta wa Allah sai ka dawo wannan guda uku khawfun tsoron rahab o abin nan tsoron azabar Allah wa raja'un da fatan samun rahamar Allah wa muhabbatullah subhanahu wa ta'ala kuma an tsar kaunar Allah da manzansa kaji kana kaunar Allah da manzo sama da komai da kowa a zuciyarka matsayin Allah da manzo a zuciyarsa ya fi na komai da kowa za ka iya yadda ka dasa komai da kowa akan san Allah da manzon shi ne kaunar da ake bukata ba wai kawai tsantsar kaunar a zuciya ta ƙarya ba a za ka yi cewa kuma alamun kana san Allah shi ne a ga abin Allah ya tashi ka yi maza ka fada jikin kana cikin harkokinka sai ka dace Allahu akbar Allahu akbar kuma shi bane sai ga duk abin da kake kafiri za ka amsa kiran Allah saboda Allah ce hayya ala sala hayya ala sala ba ka ji faɗa ba sai da duk abin da ta afu da ka a karkama da in kana sauri je ka gaba in dan kasuwa ne kai ko dala ta bika a Allah za mu in kuma kana sauri ka dubi hagon gaba idan ta sallah haka shine kana kaunar Allah ka bar neman kudin ka ka bar koman ka za ka je ka amsa kiran Allah da ta a taho ayi sallah sai ka je ka sallah kuma bisa kana kaunar sallah ko ba ka ji cewa liman ya daɗe bai sallama ka zama nan ga masallacin ma amma ya rika jin haushi wai an da dogon sura to duk wani ga akwai matsala a cikin tafiyar ya akwai tare da cewa su mali maman sunna ne ka takaita mutane kuma kana lura da yanayin da ake ciki ko ba shi bane kai limami da a kasuwa kuma ran laraba a gashuwa ko ran ladi a gashuwa za ka sallar azhar za ka karanta musu ina ɗaya ya halatta a sallar sa'i haka ya kamata a yi ka zama kuma wayen limami haka Allah koyar ba mun karanta isa mu'adh bin jabal ba yana sallar isha ya bude bakara ko wani haka wanda zaka wani gaye kawai irin zimarin kawai ya ga ba zai iya ba sai dan jaga ba kawai sallar sai tuka sai je kwance ko wannan sabon jin da kai wani kawuna ne karshen wai ba wanda ya rame shi aka tawo aka ce mu'azu ai wani ya munafurci jumu'a zamanin sahabbai a ga mutafi ta a sahu ai munafiki ne aka ce wani ya munafin ta ƙi ga sallah ya ce kwanan ku munafiki ne sai shi kuma ya ji haushi ya za a ce masa munafiki bayan yana san Allah da manzansa sai kai ƙara fadar manzan Allah ya ce ya manzan Allah muna zaunawa a garin mu ƙauyen mu ko ba shi mu'adu shine limamin mu zai zo nan Madina ku sallan magriba da isha da shi muna kan muna garin tukunne koma gida kuma ne gida zai mun sallar ishar zai mun sallar limanci kuma sai da doguwar sura sai kuma na gani ko ya je gona ne ko ya je kasuwa ne garar kali ya dawo ko ba su bari ya ci kasuwa ya wuni bawan Allah ya nema halal sa ya gaji sai na kuma nan iya ba kawai sai dan matsa gaba na karanta Fatiha ta tauda kuma ga wanda kai yace ah kawai karanta Fatiha ta da yi ruku'u da yi tasbihi da yi sujuda da yi tasbihi kawai na gama ne sai na zauna da yi tahiyata lokaci Allah saka na aljanna ya kare ni daga wuta yace ya manzo Allah da kai da mu'azu in kuna tahiya kuna wani abu wani abun da ba na jin da kuke faɗa amma dai ni duk ban yi su ba na roki Allah zai sana aljanna ya kare daga wuta iya abin da ne kenan zan ta ai mu din ba duk wannan kuna gudun da kaje muna yi neman rahamar aljannan miki muna ko tsoron wuta Mana an tabbatar da abin da daidai ne ko ba shi bane kuma kira mu arzijibal yace ka dai kuma tsaye mun amaza kuma zalla daga zan ce masa a turidu an ta kuna fattanan ya mu'azu to daga nan sun mai jawo mutane fitina eh in zaka mutane limanci daga yanzu har su koma ga Allah ko ba ma kai ba duk wanda zai limanci ita to ranka takaita musu ba ishawati karanta musu wa duha wa shams haka ba za a faɗa ma karanta kira sunan ayaturar ma karanta musu wadduha wa shamsu wal layl inna ba shi kana musu lafiya kaga an yi maganin matsalar kenan to kuma kai ka zo a kasuwar Allah ka da ka da dogon suraye a duk sallah illa ka limanci ka takaita musa musamman kan zuwa da yanayin da ake ciki ka dubin da ake yayin a yau in kuka da killa a cikin wani irin garari ake a rayuwar zaka lura da yanayin mutane kana musu abin da ba ya samu dan babban burin shi da a zo a yi sallar kuma kowa ta uzuri wani ka ce ka aini lalle a wannan ka ba sallah ta yi ka ce sai ni fa ba zan daina ba to sai a cire ka haka kai mata masallaci sai kuma haka an kashe masallaci ko ba za ki bukata ba ko kuma kowa ya ki sai ka gama haya za ka taban jami'i ka ga me da dinsa haka bai yi ba to ka takaita al'umma haka musulunci karantar da mu yana ga limanci duk wani wayen liman ba jin dogon sura musamman wani hakan da muke rayuwa to wala to ga sakar aina ta zai maka sake ba musabaka aka zo ba a wannan zaman da ake wallahi alazim za karanta mutane aya ɗaya wa suna su saboda kowa ma a maki yake gani za a yi kabbara a sallah ta azama gariba ko isha a karanta fatiha sura a yi sun raka aya biyu amma a gidar ka cewa makwacinka raka a farko mai liman ya karanta wallahi bai sani to me yasa ya zama online ya ta fara tefare bai haɗu ba uku ya ce uku aka yi kowa ba da yaƙi ne to wannan zaka baka mu dogon sura na ce maka mun yi raka'a biyu a kasuwa muka yi sallama duka mun kai mutum a herin kwatlas ba wanda ya ce mun yi kowa ba da ya ce muna kiran tashi ba ne to ku mutum ya ne da ne wai kudin mutum ya ne maka ta wata ta kuta ko raka'a biyu kuka yi a saboda Allah to kaga wannan ai sai kira mutane dole ka zama kana ma kana wayewa cikin limami kar ka zama dan dukun dukun ba dare bane kuma da baba wai sai ya zarafa ko asibiti ma fa ko asibiti eh ah to mutum da kwana bai bacci ba ga sauro ga zafi ga tunanin tashi gobe kare ƴaƴansa ba ko su shi aljihunsa ka zo ka bude masa wani bakar samu ni biyar ko an sai ya kai abin da din ka haka masa masha Allah a sallama haka ya kamata a rika rayuwa Allah samu dace sai malik ya cewa ina miki yace muhabbatullah subhanahu wa ta'ala wa li hadha qalu dan haka ne malamai suke cewa ma man abadallaha bi kawfin fakat fa huwa khariji duk wanda yake bautawa Allah kan layin alkawfu kadai kawai tsoron azaba kullun da tausasawa da zafi zafi to shi wannan kawariji ne su ne a gurin su duk wani abu da ka sani in dai Allah ya ce kar ayi kawai in kai abu su ka kafiri ne to kuma ƙarshe kowa ya zama kafiri har shi wanda yake faɗa a to haka ne yayi to Allah ya bada labarin su daga cikin sifofin su astima in zati su suna ga sai tsaye ma bid'a ne ko haram ne hidda amsa kalqabu zaka ga shi kullum yau ga sun qur'ani shi ba ya hira da mutane ba ya mu'amala ko kullum kira ko kullum za a ce wannan ba musulunci bane kawarizawa ke abin su komai haramu duk kowa a baka ce ba ke ko su ya zama haramu to a dai za ka fita a musulunci ba tare da ka sani shin da lake cewa in kuka gansu ku sahabbai sai ku rera irin sallar kuma su sun fi ku dagewa a sallah ma'ana sai ku rera bakatun qur'ani sahabbai sai shiga haka yace amma suna fita a addini ba su ɗauki komai ba kamar da ka samu gwani wanda ya iya arabi sosai da kwari da baka ko mai ƙarfi ne shi ya ja ya ɗaya mai samu ta dabba har fita da kwari da baka zafin harbin da kuma ƙarfin gari da ya harba din kiba ta shiga cikin cikin dabbar ta fita haka ta ta fita ba amma ka duba cikin kibiyar babu ko ɗanɗanon jini a jiki saboda saurin abin da kuma zafin fitowar ta a kuma ta kashe dabbar ta tsanka mata jijiyoyi kuma babu jini a jikin abin ma'ana suna fita a jini ba su da komai saboda zafin su ya yawa dole su ne suka ce duk wanda yake bauta Allah kan alkawfa kadai a layin ukuba kullum ukuba kullum kaza cikin kaza na masifu na bala'i yake tafar karantawa su da zama bakari ce ba tare da sani ba su ke cewa hawarijawa Allah ya yi ya ce li anna hadi tariqatul khawari domin wannan irin tsarin ibada shine tsarin ibada na khawarijawa li annahum ashabul wa'id su sun tafi ne akan lura da duk wani abu da Allah faɗa na wa'id narkon azaba cewa Allah in aka yi kaza zai yi kaza to su suke lura da shi ba sa karanta kuma ayoyi da suke magana kan rahama kun gane sai da ayar da Allah yake magana kan kafirai arna sai da ta kan musulmi da masa hukunci da ita ina ba ta an gane to kaga wannan karzanci ne to ba ka wani musulunci kuma yace man abadallaha birraja'i kuma suka ce malamai haka kuma wanda yake bauta wa Allah a layin garabasa da kallon ni'imomin Ubangiji sun yi wasu da yawa. Ko? Ai rahamar Allah da yawa take. Duk wanda ya yi abu kaza ta safi misali wancan abin da muka da misali da su. Duk wanda ya karanta wannan addu'ar da manzon Allah ya karantar ya ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi zinati arshihi wa midada kalimati ya faɗa sau uku. To a wannan yinin babu wani abu da za ka yi ka kalla da irin nashi sai da in kaya abin da shi to sai dauki wannan layi za ka riga faɗa da safe shi ke nan sai da ta masar sa komai sa zai ko ya sallar ba ruwan hiri ba zai damu da wani ba ta muhimmanci sai ka je ka sallar ka to dangi daga baya akwai su zai amma sai bin daga lama saboda ya ga ai ya dunkula wani abu mai ƙarfi wanda yake garaɓa ta yi yawa ya riga ya yi to shi kuma irin waɗanne yake lura da su ko a ce duk wanda ya tashi da safe ya ji an yi da suwa ya je ya tsaya aka da na'iza da ta fito da gawa aka yi sallah kuma ya fi gawar zuwa makabarta ya same ira tsari ko tarin lada manya-manyan zuwa ga kamar udu sau biyu ko sun fi udu ma girma sau biyu to yau irin wannan daga shi a duniya ba da kai lada za ka duk wani abu da zai yi na sako ai ladan ta zai balan sai ya tata asassa dole shi ne ya tafi alayin arraja shi kuma yalwar rahamar Allah ta ɗaya kalla bai kalli dalibin hukumar ba sai ki ta bauta ya shanta ce kawai an gane sai ga ai bulu din ma yayi yawa su ne ɗan aljanna wala shakka ɗan wa duk irin su kawai kawai kaza da kaza ko ko ya dauka cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya waye gari bayan asuba ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika masaqatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta sai yin istighfar ko duk wanda ya faɗi wannan bayan sallar asuba idan ya mutu kafin la'asar sai shiga aljanna in ya mutu kan imani ina herdin ko in dai mumini ne musulmi ne ya faɗi wannan ya mutu kafin la'asar sai shiga aljanna in ya faɗe ta bayan la'asar ya mutu kafin gari ya waye sai shiga aljanna haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to sai dauki wannan kawai dan gari ya waye sallah sai faɗi wannan kafa daya sai la'asar ba ƙara faɗa kafa daya duk zai rubuta ne azkar na ibada ko baya sai sallah amma ba zai zikirori ba zaka daga an ce assalamu alaikum zaka da duk ya tashi shi ai ya gama duk wani zikiri a yau da fata an gane za ga shi ma tafi alayi ne an raja za ga duka shi ma a ƙarshen yi wasa sai dai daga cikin halaka ba tare da kuma ya sani ba Allah ya tsare tashi ba ai abu biyu wani bai san mahimmancin abin da aka ta karanta ba wani bai ma iya ba wani shaidan ya riga ya aure shi domin dama shi ubangiji ya faɗa mana cewa shi shaidan maƙiyinku duk wani abu da ka samu na ka rabu da shi kuma sai ya hana ka da kana cikin sallah ya tuno maka wani abu mai muhimmanci wanda ka manta imamu shafi yana zaune sai wani mutum ya same shi ya ce masa an bani ajiyar kuɗi ko kuma kuɗi na ne na je na ajiye shi kasar zamanin da ɗan can ajiyar kuɗi ne mutum tona rami ya binne to na tona na binne kuma na manta binne na tona ba da binne yanzu aka muka Allah ya zani kasan inda ke malami ne to za ka yi tambayoyi iri iri dole mu tambayar misali ina ruwan malami da ita eh tawa da kyau sha biyu malamin gaske ne ko ita wasa kaje kenan fula da ka'ali ka dawo to yaji ina fula ya fara na fula ina cikin sallar ba sai ya tuno gulu da ina da sallah sai ya ce malam ai na tuno gulu da bunne yace dama na sallah ka tuno to malam bai saka faɗa ka yace ah ai shedan ba zai bari ka samu ladan sallar ba eh na fula bala bala bane ibada ce to sai ka koma ka tunanin abin da yana ne ka ka ka bar Allah ka ko ka fara sallah to sai ka tsiro abu kage yanzu har daga musallar ba ga cikin sallah to da kanka tsara sa da wuri ka je kai wancan abu to kuma sallah manzo Allah faɗa mana cewa mutum zai sallah Allah dan ta guda goma kashi ɗaya samu wani alada goma biyu zai samu haka haka gurgudan da ka halarta da niyyarka da nutsuwarka da tayarwa ga Allah gurgudan ladanka tabbata ka gare to haka shikenan da to shedan ba zai bari ka samu ladan sallar ba yasa sai tuno maka gun da ka bunne kudin ka haka shikenan to haka yake to Allah tsare imani to ga mutum ya gama sallah ba abin da zai na addu'a kai ta cikin wani ma saboda shaitan a ga wannan shaitan da Allah hada mu da shi yana gama sallah yana idra fa ba tasbih ko daya ko ya buga ko abu goma to sai dauka ai ai sallah nake ne ba to kana ji ba ka so shi kin daga ma sai ba fita masallaci to ne kokarin shine wanda zai kashe kira ya kokari ga cewa dan hakuri da ya dan fada da kafin koda kadan ne kaga an haɗa mutane da bala'i ko shi ko babu abin da zaka yi ruhin ke biyu ka samu sauƙin zama a duniyan nan in ba zikirori da Allah ya ce ayi da manzo Allah karantar ba babu wani abu da mutum zai samu nutsuwa a zuciya sai yin azkar dan haka ubangiji ya faɗa ko yace alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub yanzu mu ya nake rayuwa yanzu wani fa daga ya sallar asuba ya dawo ana sallamewa ne mai masallacin in yi ba bace zai ba kawai sai buɗe wayarsa ya shiga wasu a ba wasu da ke bayan sunan facebook ya ga waye ya mutu a gashe ko an yi fasti ko wane ne zai ta bibiya zai yi awa ɗaya ko biyu yana kwanta a ɗakin sa kallon kallon shiri shi bai yi zikiri ba da karka qur'ani ba kuma yana kona kuɗin da Allah ya bashi da ba kuɗi ba ne kuma Allah ne ba kuɗin kuma Allah ya tambaye ka wani muzaranci na fata an gane saboda shi sharin dukiya ma tambaya biya karanta shi kiyama kanta ta ya ka samu kuɗin ta ya kuma ka kashe shi duk datar da ya saya har ta kare da yi abun alkhairi na duniyar sa kuma lahirar sa ba sai kallon egumin waye ya ɗaura kaza da ya laki ko ya kwamen ko ya zagi ko ya tsinuwa ko ya haka ka ɓata idanka ka ɓata kuɗinka ka ɓata lokacinka sai ka har ƙarfe bakwai takwas tara yana ta kalla kallon ma da yi azkar ba balle ganta qur'ani lokuta kuma in har ka saba da kalle kallon waya da za ka iya zikiri ko ba za ka kanta qur'ani ba ba za ka iya ba ko ka fara sai ka yanki da yawa ma ta kusan in dai wayar kalla zunzurutu to ya harafin ya kai wa shi mai kallon waya ta kishi ne zai buɗe ne saboda kasuwanci yake zai tura wani ba a wasu ko a turo wani ko sabila da turo masa yana rika da yan litar waya da su akwai tsada ya su masa abun nan voice message na na wannan ya bude ya ji shi ba tura ya dan su din makin ko ya tura kayan da yake saidawa ya tura a kasu din sai daura ya dan su din makin wani kawai wanka zai ya ce koshi sai da cikin sai sai sai ya ya ki sa wannan kuma haka dan shi ko kawai kawai ya tura haka kawai kawai dan me sa Allah ba shi kuɗi to bari yi wa Allah godiyar mayu ya ɗauki hulansa suka ta a nayin sai kaga ya rubuta yau yaushe yau ba laraba ba sai ya rubuta wai wankan laraba kuɗan dauda ne kai ko auren ra'ayi ko me ra'ayi da kai in aure ne ma ya rina kai za ka shi da kanka ba wai ku sana maka kuɗi ne a ƙalla miliyan ɗaya ko biyu ko uku a wurin budura ko ba shi ba ne to zai za ku ɗauki hoton kanka kana tura a tafi wani daga tafi ɗinka kusan hoto goma duk na ce shi ne saran da yi wayar ba don hoton ke ba don ka da kayan da kake so ka kallon shi a duniya ne duk wanda yake da lambar ka wasa zai buɗe kayan da suke sai da ko in yana so ya ce nawa wannan ku yi ciniki kaza da sauransu ko kuma wata addu'a Allah ba da sa'a da dai da irin su ko kuma ya tuwo abincin koshi ya ɗauki hoton ɗakinsa ko gidan shi ko ƴaƴansa ya ɗaura a kansa haka suke yi samari kuma ka bane sai kuma wasu su kuma ƴan teɗe rafari to sai su fara su kuma kwallon folakin masha Allah ta fara wala bai da wanda ya a duniya wallahi wallahi na dariya wani abin sosai ko ka ci abin zuga ko ka dauki wannan kyarka ko ƴaƴanka wani ma wai dan su ya gama wai na da dariya wai ya gama wai primary school sai rubuta wai o menene congratulations on your graduation kika san me graduation kuwa primary sai gama wani da wani sakandare wani ne ya rubuta a duniya ya ɗauki hoton yaro ya tura shi kawai a abin da aka zo ku sa shi addu'a ya soma zuwa sakandare wani da wasila ta wani ko kuma ɗan teɓe rabarin ɗan su rubuta ko masha Allah tabarakallah wani kuma gabu ya rubuta kamar ɗa kamar babansa wallahi al'azimu duk akwai tambaya a kansu duk abin da ke sa an tambaye ka ai rubutu kai ai magana kai rubutu ko ubangiji ya faɗa mana cewa inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaka kana anhu mas'ula kuma wa inna alaikum la hafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun a wata aya lake cewa ma yalkuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kai sai an yi aka sanda shi kiyama inda kai baligi ne dan mallaka kan ba haka duk wannan ba abin da ya kamata ne ke yi Allah ruhu ne so to sun dauki layin arraja'u su wadan idan su ma suna kan layin da ba daidai ba li'anna hadi la yake yace wa inna ma ko eh wa man Allah bin raja duk wanda ke bauta wa Allah akan layin kai yalwar rahmar Allah da kudin lada kadai fa huwa al-murji'i to shine murji'awa su ake cewa murji'awa su ne wanda zai zo kawai da safe zai ce shi yana son Allah ya yarda da Allah ga rahamar Allah ga tsaron Allah har ma zai ce maka ka dage ma da yawan yin sabo kai ta yi domin idan ba ka sabo wai kamar ka tsare da sunan Allah na alkafu kun gane wai kai sabo ka tuba shine daidai a gurin kuma ka saban kai da gangan kana sane wai dan kai tabo ka tuba wai ne ka yarda Allah shi gafurur rahimun wata ran mun hira da wani daga cikin irin masu aƙida sai aka ce ai yana yin kaza ya ce ah ta zo kuma kai ga ta idan Allah mana da wani ko wai so yake shafa sunan Allah ga rahim to ai idan baka dan yi dan saki layi ba ka dan yi istighfar ka tsaya abun ba zai tabbata eh haka ce mu inda to Allah ya sauke inda Allah ya sauke to ka gani ko eh yace li Allah hadi daga sunan murji'a alladina la yaquluna Allah sunan da su abun su ba mu tuna da wani tsoro tsakanin bawa da Allah wa inna ma yatamiduna ala ar-raza'i faqat su kawai sun dogara da cewa Allah mai yalwar rahama ne ko mai yalwar gafara ne zaka duk abin da kai ko meye ma Allah zai maka rahama wani daga cikin su ya je ya ci bashin wani ya ci bashin ka kuɗi da yawa mutumin nan ya buga ya buga ya buga a ce gobe a ce jibi a ce gata abuja ka da haita azara ito su kaga wani wannan abu ya zama yaudara kawai ne Allah ya isa na barka da Allah sai da ya ji wannan zai ake yi to sai kama nake ai yanzu ina da wani zikirin da wallahi idan na yi shi to muka tafi lahira sai ka biyo musu koma kai din kuma da gaske yake saboda an koyar da shi wannan ɗabi'ar a nuna war cewa ayyalawar rahamar Allah tana da yawa sai ta kawo irin waɗancan misalan da muka rika kawowa da haka duk abin da mutum zai yi in dai zai waɗansu kaza da kaza to ayyalawar rahamar tana nan ba adadi a ga wannan shi ma layi ne na halaka Allah ka tsare imanin yace ina miki kuma ko yace la ana ne da daga tsura wanda ina miki yace wallahu jalla wa ala yaqul shi ko Allah ne girma da bawa cewa yi afa aminu makarallah yanzu ku lamunce ne da azabar Allah ku take da shinku ba wanku da kiyaye abin da Allah ya hana sai ku ce wai ayyana wa rahmatullahi da yawa sai ku ta ga kuma kamar da kun ce kawai duk abun ma na bala'in ma Allah ya shi ne kamar ka al'amari ya kar lafiya wani shi ma wannan babban kaba'ira ne ka lamunce da duk abin narkon azabar da Allah zai ta kawai za ku lamunce da wannan ku rika shan take kuna sabo dan ku ɗin cewa Allah bai zama rahama ne kuma sai ku tayin abin da Allah ya hana yanzu haka za ku rinka yi ya ce wala ya amanu makar lafiya kuma ne ba mai amincewa ya sakankance ya yarda ya ba gano cewa duk abin da za a yi na masifar ma na makarin Allah din da masa da azabarsa to yanzu ba mai haka sai mutane hasararru wanda suka ba wa kansu shaidar hasara amma an ba ka ba duk bawa yana tsoron azabar Allah yana kuma fatan rahamar ubangiji ina fata an gane yace a ina ne ko eh wa man abada Allah subhanahu bil muhabba to sai na uku wanda kuma ke bauta wa Allah abin da kai kauna da shauki fakat fa huwa sufi shi kuma shine sufi kenan sufiya ko an san sufiya ko to suna da kuma kashi kashi kashi eh sufanci ke kuma suna da alaka da almurji'a duk san abu da take tafiya akai su ma kaunar Allah da kaunar rahama suna san alaka duk wani sa'a ba wani shi da yace لأن الصوفية يقولون لمن سنة سورة الصوفة يقولون لك اليقين لا نعبد الله طمعا في جنته ba fa muna bauta wa Allah bane in ji su dan neman aljanna suka ce a a mu muna wai wai har kai matsayin ka ma wai kana bautar Allah da zai baka aljanna wai imanin ka bai cika ba a su a ga wannan dabbanci ne ai shine irin maganar da malam ya hana ka zama da irin su da ilmul kalam din sai maka in har kana bauta Allah dan Allah ya baka wani abu to ai baka san Allah ke shi yanzu ba kai bauta wa Allah kawai dan zatin sa ba to ni magana kuma to Allah ne sai ne hakan ko ba haka bane shi ne sai in bauta mar dan kuɗin ya bar rahama ya ban aljanna kuma in iya sabo dan tsoron kare sa na a wuta kare min azaba ba haka Allah ya faɗa ba to sai suka ce kai kuma idan kana bauta wa Allah dan fatan ya baka aljanna wai akwai su imanin ka bai kai ya kawo ba to ya za a yi wata da bauta Allah dan zatin sa kana kaunar zatin Allah a gano ai magana ne kawai da shirme babu nassin Qur'ani babu nassin hadisi kuma a shi to su aka suke cewa yace wani man Abdullah muhabbatan lahu faqat suka ce wala na'buduhu khawfan lillahi ba suna bauta Allah bane in ji su wajen tsoron azabarsa a'a su ba suna yi dan kuɗin aljanna ba ba kuma dan tsoron wuta ba a'a to suna da cewa inna ma la abuduhu muhabbatan lahu faqat mun abota Allah ne saboda kaunar Allah saka da an ce um ahalullah kenan kaga kuma ƙarya ne ahlullahi na gaskiya su ne annabawan Allah ubangiji ba mu labarin annabi zakariya ko yace ne yace wa zakariya izna da rabbu rabbi atadarni fardan wa takarru warithin Allah ya ce فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يتكتل النبي زكريا yayin da ya roki ubangijinsa cikin dalilin ta ce na sallah ina ya ubangiji Allah kada ka bar ni ba ni da magaji saboda ba shi da da yace Allah ka bani da yace sai maka amsa min roƙonsa sai maka ba shi da mai suna Yahaya yace sai zanto da shi annabi haya da matarsa da ɗansu ya haya duka su ukun nan kanu ya da'una na ragaban wa rahab suna roƙon mu suna bauta mana a bisa ne ragaban kwaɗayin aljanna mu da rahamar wa rahaba da kuma tsoron azabar wa kanu da na hashi'ina a ga ƙarshen daraja shi ne annabin Allah Allah ya tabbatar cewa yana bauta wa Allah ne bisa alkhawf war raja su kuma suka ce suna bauta Allah ne ba dan alkhawfu ko arraja ba sai almuhabba da haka layin banza ne ina fata an gane da haka idan zaka bauta wa Allah dole ka dawo wannan guda uku kana san Allah kana kwaɗayin rahamar ubangiji kuma kana tsoron azabar Allah shi yasa daga cikin addu'in da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama kuma ya koyar a rika yi kuma yake yawan yin su a rayuwarsa shi ne kan cewa rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب kaga an hada ya Allah ka bamu dukkan abu mai kyau a rayuwar mu duniya ka bamu dukkan abu mai kyau a rayuwar mu lahira aljanna kenan ko ne ka kare mu daga azabar kaga shine ragaban wa rahaba haka Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani yace daga cikin bayan Allah in suka tafi aikin haji minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu al-akhirati kala kawai ta addu'a ne ya Allah ka ba mu duniya ka ba mu arziki ka ba shi kawai duniya sai ce wa minhum daga cikin su ko bayan Allah man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar suna bautawa Allah bisa abubuwa tsoron azabar Allah da kuma kudin rahmar ubangiji idan baka dauki wannan a gurin bautar ka ba kwata kwata baka yi bautar da Allah yake so kuma Allah ba zai amsa maka Allah ya sauke ina miki ya ce wa haza dalalu wannan irin kudiri ko bata ne fala budda an na'budu Allah bil kafri war raza'i wal muhabba dole ne in kana so kai bauta Allah karba to ka bauta wa Allah bisa tsoron azabar Allah da kwadayin rahamar ubangiji da kuma kaunar Allah a zuciyar idan kai wannan sai Allah karba maka kuma ya baka lada ya dindinka ma darajoji wanda baka ma san adadin su kuma muna fatan Allah ya linka mana darajoji ya karba mana ya kuma kare mu daga azabar ko sai ce wa qauluhu wa tariqul eh lokaci yayi to shikenan babu da ba ma gaggawa ai fatan mu shine mu fahimci abin da malai yake karanta domin a duniya za a kida idan baka san shi ba za ka san asara ba kuma yawan shi ake bukata Allah ubangiji ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك